نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق والسنتنا من الكذب واعمالنا من الرياء واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ما جمع المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da jaddada saduwa a wannan lokaci mai albarka domin mu ci gaba da karatu da muke yi a wannan masallaci mai albarka ci gaba da karatunmu zama na biyu da za mu yi game da karatun tafsirin ƙwa'ani mai girma muna cikin surat yunus har ila yau a jiya cikin ikon allah ta'ala da faralansa mun fassara faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala واتل عليهم نبأ نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت منكرا waɗannan ayoyi waɗanda sun zo a jumlance a taƙaice sun bayyana mana ƙissa ta annabi Nuh alaihi salam da kuma irin gwagwarmaya da ya da mutanensa har zuwa lokacin da Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya hallaka su baki ɗayansu ya samar da annabi Nuh da mutanensa wanda suka yi imani da shi kuma su ne wanda ya sanya su sun zamanto kalufofi a cikin ƙasa. Allah ta laike kyau fa kazzabuhu fa najjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khala'iq wa aqrafna alladhina kazzabu bi ayatina فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أنا مكتايا أو جنب بياني وإن شاء الله تعالى لا مشكبا لقفة الله تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله آه وبنجي سبحانه وتعالى بان يا بعد بياني game da kissa ta annabi Nuh alaihi salam da mutanensa da kuma abin da ya shafe su sai ci gaba da cewa thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim malaman lugha suka ce sun ma'anan tana nan akan babinta babinta shine na abafi kuma don ta ba da ma'anan tarafi wato sannan bayan annabi hud annabi mu annabi nu alaihi salam bayansa muka tura wasu manzanni daban wato bayan kusa ta annabi nu alaihi salam da abin da ya shafi ya shafi al'ummarsa daga nan kuma Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya tura wasu manzanni daban suka dawo da tauhidi da hujjoji sun bayyana wa al'ummarsu manzanni da Allah ta'ala ya tura su bayan annabi Nuh alaihi salam suna nan da yawa kamar annabi Hud annabi Salih annabi Ibrahim da makamantansu duk waɗannan Allah ubangiji subhanahu wataala ya tura su ne sun zo bayan annabi nuh alaihi salam an gane abin da nake nufi Allah ta lake cewa faja'uhum bil bayyinat waɗannan annabawa manzanni duk sun zo wa al'ummarsu sun zo wa jama'ansu da bayanai malaman suka fassara al bayyinat anan shine hujjoji da dalilai kuma littattafai ma suna shiga a cikin su saboda su ma hujjoji ne dalilai daga wajen ubangiji subhanahu wataala da za su nuna annabcin annabi da manzancin sa faja'uhum bil bayyinati sun zo musu da ayoyi da kuma mu'jizoji da hujjoji daga wajen ubangiji subhanahu wataala waɗanda za su tabbatar da cewa lalle su annabawa ne manzanni ne da wajen ubangiji tabaraka wata'ala amma fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl fama kanu li yu'minu amma bai kasance ba al'ummar su ta yi imani da abinda annabawan su manzannin su sun zo da shi saboda irin yadda suka ga mutanen annabi Nuh alaihi salam su ma sun ƙaryatar da annabinsu su ma waɗannan suka bi wannan tsawo. An gane abin da nake nufi? Shi ne ma'ana fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl. Anan Allah ubangi subhanahu wata'ala ya fitar da aidi na sila wanda shine bihi saboda ma innan sila ce. Sila kuma tana da bukatar a'idinta. a harshen larabci a nawo ya juzu an yuzka hadal a'id idan ya kasance muta'alliquhu jar wa majrur kama ya juzu an yuhdaf Allah ta'ala dai ya nuna mana duka salon guda biyu ja'izi a cikin suratul a'raf bai ambace shi ba tilkal qura naqussu alayka min anba'iha ولقد جاءكم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل bai kawo bihi ba a nan kuma ya kawo bihi saboda ya nuna mana ja'izi ita ce ka'idar da ibn malik ya yi ishara a kan take cewa kazan da zai jurra bi man mawsulu jar kamar rabin ladhi marartu fa huwa bar wato ya bada misalin wannan ka'ida kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ita a cikin alqur'ani mai girma tana iya yiwa idan a'idi na sila ya zamanto jar wa majrur yajuzu an yuzkar wa yajuzu an yuhdaf كما بينه الحق تبارك وتعالى ما ذلك الله تعالى كيشو كذلك نطبع على قلوب المعتدين كذلك كما يد مكيدا الأمر النبي نوح عليه السلام to haka kuma za mu yi da wannan al'umma waɗannan al'ummu da suka ƙaryatar da annabawansu manzanni kuma da haka Allah ta ke ce muna kekeshe zukatan waɗanda sun kasance suna ƙetare dokokinmu suna karyatar da annabawanmu manzanninmu ba su gaskata su ba to ai ba za mu bar su ba a haka sai dai mu ƙara saka su a cikin duhu kuma lokacin halaka iyayi za mu hallaka su zalika nadbu ala qulubil mu'tadin sai Allah ta'ala ke cewa thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna kaga ijazin Qur'ani kenan a aya ɗaya Allah ta'ala ya nada kissoshin annabawa manzanni daga annabi Nuh alaihi salam har zuwa annabi Musa alaihi salam ثم بعثنا من بعده أي من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين wannan suka ce wannan aya a jumlance a takaice in summary ta naɗa bayani a tsakanin annabawa manzanni tun daga annabi nuh alaihi salam har zuwa annabi musa alaihi salam Allah ya jinkace su a wannan aya ina za ka samu irin wannan salo na magana da zai taƙaita abin da ya faru na al'ummu jama'a jama'a shekaru shekaru tsakanin annabi nun alayhi salam zuwa annabi musa alayhi salam ba ƙaramin shekaru ba shekaru ne masu ɗimbin yawa dubu zuwa sama Allah na abin da nake nufi wasu malamai suna kaddara su da dubu uku amma duk Allah ubangi subhanahu wataala abin da ya faru a tsakaninsu ya naɗe shi ya takaita shi a aya guda ɗaya ijazin qur'ani kenan an gane abin da nake nufi to sai Allah ta'ala ya kawo kissa ta annabi Musa alaihi salam ita kuma sai ya faɗaɗa bayani ya bude ta waɗancan a takaice ne wannan kuma a bayyane saboda hikman ubangi subhanahu wata'ala akwai darussa da yake so ya fitar a cikin kissa ta annabi Musa alaihi salam a wancan lokaci da wannan sura take sauka saboda Quraishawa da mutanen Annabi Muhammad alaihi salam su fahimta. Allah ta ke cewa thumma ba'athna min ba'dihim kana bayan waɗancan annabawa manzanni muka sake tura Musa da Haruna alaihi salam. ‘Yan uwan juna ne, yaya da kani babansu ɗaya mamansu ɗaya, Allah ya annabtar da su a lokaci guda ɗaya zuwa ga al'umma guda ɗaya. malamai suka ce wannan khususiya ke da ta shafi annabi Musa da annabi Harun babu inda Allah ta'ala ya aika ya tura annabawa ɗan uwan juna yaya da kani a lokaci guda ɗaya kuma zuwa ga al'umma guda ɗaya sai annabi Musa da annabi Harun an gane abin da nake nufi kuma annabi Harun ya ci albarkar annabi Musa alaihi salam dan maqsudin risala shugabanta shine Musa alaihi salam shine wanda Allah ta'ala ya annabtar da shi ya manzatar da shi ya tura shi ga sako zuwa ga fir'auna an san kasa gaba ke daya amma sai annabi musa alaihi salam saboda soyayya ga dan uwansa harun saboda kauna a gare sa da kuma neman agaji da yadda Allah ta'ala ya yassara masa al'amura ya isar da sako a cikin sauki sai ya nemi daga wajen Allah ta'ala ya haɗa shi da haruna su taimaka su aiki tare قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي واشتد به ازري واشركه في امري هارون دان uwana ne ya Allah ka karfafa min da ke gwiwata da kafadata in zama ina da karfi wa ashriku ya Allah ka yi min musharaka ka sharaka shi tare da ni fi amri saboda menene kai nusabbihaka kaseeran wa nadhkuraka kaseeran innaka kunta bina basira saboda mu samu dama ya aya ya Allah dani da dan uwana mu ambace ka dewa mu mu kira zuwa gare ka dewa mu kasance muna ta karkafarkin ka dewa malamu suka ce babu dan uwa da ya taimaka wa dan uwansa a tarihin duniya kamar yadda annabi Musa ya taimaka wa dan uwansa Harun saboda menene saboda ya nema masa irin matsayinsa wa ashriquhu fi amri ka mutsanya shi ke zama shariki na a cikin aiki na yadda ka annabtar da ni ka mun shi ya zama annabi manzo iri na ya Allah mun aiki tare wasu kace shi ne amfanin yan uwantaka dan uwa dole ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya so wa ɗan uwansa Harun ya kasance tare da shi. An gane abin da nake nufi? Shine anan Allah ta ke cewa sun ba ba'atha min ba'dihi Musa wa Haruna. ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mutanensa sun tafi bi ayatina sun zo musu da ayoyinmu da hujjojinmu bayyanannu da wajen ubangiji subhanahu wata'ala amma fastakbaru so fir'auna da mutanensa fa sun yi girman kai fastakbaru wa kanu qauman mujrimin Allah ta dake to ai dama siffar girman kai da ma kirki da rashin hankali siffa ce ta su sifar auna da mutanensa sun kasance mutane ne mujrimai shine fa'idar jumla fi'liya din fastakbaru wa kanu qauman mujrimin wato dan ta bayyana irin ɗabi'ar su halayen su wakar ka ɗauka cewa dan saboda kawai annabi Musa alaihi salam da Haruna sun zo musu da da da addini da tauhidi shi yasa sun koyi wato sun fara karyatawa dabi'ar su ne mujrimai ne azzalimai ne wanda suke danne mutane Allah ta'ala yake falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta tabbata ta zo musu daga gare mu ta hanyar annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna sai nan take suka ce inna hadha la mubin lalle wannan kan abin da aka zo da shi din nan sihiri ne mabayyani sihiri ne mabayyani wato ba kawai sun tsaya ba akan za su karyatar da su ba a'a a sun ma sun jefe su sun kirkira musu wani laifi wani sharri don rusa musu mutunci da daraja wa'annan ai matsafa ne abinda suka dawo da shi kuma tsafi ne mabayyani malamai suka ce wannan ya fi ake suke musu kuma ƙaryata an gane da kyau ba su ma jefin su da ƙarya kawai ba a ai abinda suka dawo mana ma ya fi ƙarya wa'annan matsafa ne kuma abinda suka dawo da shi innan tsafi ne mabayyani malamai suka ce abinda fir'auna ya faɗa na cewa na ya zargi annabi Musa alaihi salam da abinda ya dawo da shi sihiri da mabayyani saboda ya karkatar da hankulan jama'arsa game da abinda annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya dawo da shi dan annabi Musa alaihi salam ya zo da ayoyi da hujjoji bayyanannu da wajen Allah kuma yana ja'in ja da shi qala fir'aun wa ma rabbul alamin قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مسلمين kaza ya fada wannan ya fada su sai fir'auna ya ga cewa idan an ci gaba da ya fada in fada ya ja in ja annabi Musa ne sallallahu alaihi wasallam galaba a kansa to saboda tsoron kada ya ci galaba a kansa kai tsaye ya jefe shi da fiye ai wannan matsafi ne abinda za zo da shi innan sihiri ne bayyananne saboda haka kar ma ku ji duk abin da yake faɗa ko da ya faɗi wani abu kuna gani kamar ya burge ku to ba gaskiya ba ne matsaci ne shi an gada abin da nake nufi Allah ta yake qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum annabi Musa sai ce musu yanzu za ku faɗi wa gaskiya da muka dawo da ita daga wajen Allah ta'ala mun zo muku da gaskiya muka bayyana muku za ku faɗi wannan me za su faɗa inna hadha la sihrun mubin an gane da kyau falamma ja'ahum bil haqq min indi falamma ja'ahum al haqq min inna qalu inna hadha la sihrun mubin kanu yanzu ataqulu lil haqq lamma ja'akum yanzu za ku faɗi wa gaskiyar da nazo muku da shi irin wannan magana to in muka karanta irin wannan tsayuwa waqafi akan ataquluna lil haqq lamma ja'akum yayi kyau an gane in muka raba shi muka daure shi da jumlar farko falamma ja'ahu al-haqq min indina qalu inna hadha la sihrun mubin sai Musa alayhi salam ataquluna lil haqq lamma ja'akum gazzab fadi gaskiya da yazo mun nazo muku da shi ku fadi masa irin wannan an gane da kyau idan kuma muka raba ta jumlan fadan annabi Musa da abin da zai biyo bayan ta to tsayawa anan ba zai yiwu ba sai annabi Musa alaihi salam da yaji sun faɗa masa cewa abinda ka zo da shi in sihiri ne mabayyani sai yake da su ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihun hada kuna gane yanzu za ku faɗi wa abinda na dawo muku da shi din nan za ku ce da shi sihiri asihun hada kuma alhari ko kun riga kun san cewa wala yusih sahirun wanda ya zo da sihiri wanda aikinsa sihiri ne aikinsa tsafi ne ba yadda zai yi ci nasara kuma kun san cewa la yuflihu sahir to dan me yasa za ku faɗi wa irin abin da na dawo muku da shi hujjoji bayyanannu daga wajen ubangiji subhanahu wataala ku ce wannan sihiri hakan hankali zai ɗauka kuwa sai hankali ba zai ɗauka ba ina ji an gane abin da nake rufe annabi musa alaihi salam ya tabbatar musu da cewa shi ba matsafi ba shi ba mai tsafi ba shi ba mai sihiri ba saboda menene saboda ka'ida mai sihiri duk yadda yake sihirinsa sihirinsa ba inda zai tafi ba zai ci nasara ba kuma shi ba mu'mini ba balle ya zamanto yana da wani abun alkhairi ko yana da lada a wajen ubangiji subhanahu wataala to tun tunda haka sai siffan mai sihiri to ai annabin Allah karfin sa ya fiye wannan abu ina ji kuna gane abin da nake nufi asihun hada wala yuflihu as-sahirun qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين قالوا sai suka amsa masa da sun ga ba su da wata hujja duk wanda Allah ta'ala yana faɗi qalu qalu yana hada fir'auna da mutanen sa ne amma shi fir'auna shine jagoran iya da yake faɗa bakakan magana zuwa ga Annabi Musa alaihi salam ko shine jagoran qalu suka ce da Annabi Musa alaihi salam da Annabi Haruna ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana yanzu kenan ka zo don ka juya mana hankali ka karkatar da mu ka zole mu ka canja mana ra'ayi kan abin da muka tashi muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suke kansa yanzu za ka zo da wani abu samu don ka canja mana hankali ka canja mana ra'ayi ka canja mana tunani an gane abin da nake zubi kaga fir'auna duk yana canja salon magana salon magana ya canja topic din nufinsa duk saboda kada mutanensa su dinga sauraron annabi Musa alaihi salam da abun da yake dawo da shi in muddin suna sauraron sa to za su bi sa shine yana jefar sa da wasu tuhumomi da wani zargin da da farko ya zarge shi da menene shi matsafi ne kun gane da kyau annabi Musa da sarmai bayyana masa shi ba masa ba ya fi karfi ya zama yana yana da tsiri saboda sihiri ba abu ne wanda zai kai mutum zuwa gaba ba ko mai shi ba zai taɓa cin nasara ba shine yanzu kuma yana so ya kawo masa wata fitina ya jefe shi da wani abu da zai haddasa masa fitina tsakaninsa da mutanensa da ƴan uwansa cewa ya zo da wani sabon abu da zai canja musu tunani akai abun da iyayensu da kakanninsa suke kansa yana so ya kwace musu kaga duk wani mutum galibi bani adam ba wanda zai so a ce za a canja masa ra'ayinsa kan abin da ya daga ga iyayensa da kakanninsa suke kansa kaga zai fada saboda wannan shine tunaninsa kenan ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana ka zo mana dan ka canja mana tunani da ra'ayi kan abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu suke kansa wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi kuma dan saboda daukaka buwaya izza ta zamanto ku ne kaɗai kuke da ita ku kwace mana mulkinmu ku zamanto ku ne masu mulki ku kwace mana darajarmu ku zamanto ku ne masu daraja ku kwace mana izzanmu ku zamanto ku ne masu izza dan wannan ka zo mana wata kuna da kuma kibriya wa fil ardi to ka sani fa kai da dan uwanka duk ma nahnu da kuma bil mu'minin mu ba za mu taɓa yin imani da ko ba ba za mu gaskata ko ba ina ji kun gane abin da nake nufi kun ga yanzu sun jefe shi da tuhumar cewa ya zo da wani sabon abu ne wanda zai canja abin da iyaye da kakanni suke kansa ba za su yarda masa ba sannan kuma ya je bihi da wata tuhuma cewa ai abin da suka zo da shi din neman mulki ne da neman duniya ne da ɗaukaka wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi malamin suka ce wannan ita ce ka'idar 'yan duniya in za su ga mutumin kirki waliyin Allah salihin mutum malami idan sun ga yana kira zuwa ga alkhairi ko kuma sun ga alamar ci gabansa to ba abin da za su dome shi da shi da ke yana sun duniya an gane da kyau saboda su suna ga su suna son duniya sun mutu a kanta to shi yasa in sun ga malami yana da wata cikin siffa na walwala siffa na jin daɗi siffa na kwanciyar hankali siffa na ba baya kodayin su baya cikin ai wannan yana son duniya an gane abin da dama ana so malami din ya zama irin wujiga wujiga haka ya zama bashi da komai ya zama shine wannan mun shine shine kin jalaye shine mai tauke to wannan na Allah ne wannan zahiri ne wannan mai tsoron Allah amma malami ya fita siffa mai kyau ya wani a wannan ayyan duniya ne an gane da siffar mutanen duniya kenan kaga irin su fir'auna da mutanen abin da suka siffanta annabi Musa alaihi salam da shi suka zarge shi da kici kenan ajitana da talfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi to ku sani fa in dai wannan ne dan saboda ku kwace mana mulki ko ku kwace mana izzar mu da daukan mu ku yi musharaka da ku to ai mu da ku mun raba ne ni ga wando ba bara mu taba tafiya da ku ba wa ma nahnu lakuma bi mu'minin ba za mu ba zai taba yiwa ba mu mu yi imani da ku wannan bi ma'ana musta'ili ne mu za mu gaskata ku ba an gane da kyau jama'a to kaga irin amsar da suka ba wa annabi Musa alaihi salam kuma annabi Musa alaihi salam ya saurare su sai me ya ci gaba kuma bismillah وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون Masha Allah, tabarakallah. To, ‘yan uwa abun ya ci gaba. Annabi Musa alaihi salam ya dage da bayani da wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Fir'auna ya faɗi nasa, Annabi Musa alaihi salam yana faɗan nasa. Sai Fir'auna ya ga cewa lalle sai an nuna wa Annabi Musa alaihi salam wani abun da ya fi ƙarfinsa. In ba haka ba fa mutanen nan za su gaskata shi za su bi sa. To ta yaya zai yi? Sai ya nemi yadda zai challenging annabi Musa alaihi salam zai dakatar da shi ya kunyatar da shi. A wancan lokaci al'ummar wancan zamani ba abun da take ji da shi kamar tsafi, kamar sihiri. wanda ya iya shine wanda yake da daraja ana yayan safi ana yayan sihiri sosai ya fi yadda kake tsammani a irin wannan yanayin da Allah ya tura annabi Musa alaihi salam malamai suka ce haka sunnar ubangiji ta'ala yana tura annabi ga al'ummarsa a lokacin da al'umman tana ji da wani abu da take gani ba kamar ta cike sai Allah ya dawo da wani annabi kuma ya zo da mu'jiza irin wannan abu kuma ya gagare su irin abin da ya faru da annabi Muhammad alaihi salam sallallahu alaihi wasallam ga Quraishawa lokacin da suna ji da fasaha suna ji da balaga suna ji da yaren larabci ba ma irin su duk duniyan nan akwai suna da lokuta na kasuwa soko ka wanda ake karuwa a kansa a duk sati larabawa ko ta ina suna zuwa ƙasashe-ƙasashe daban-daban su zo da ƙasidu ne su zo da kalamai ne su zo da menene-menene su taro a wannan kasuwa ba kasuwanci za su yi ba ba sai da sayarwa ba a'a kasuwanci ne na fasaha da balaga idan suka taro wani sai ya tashi ya kaddama abin da ya zo da shi na fasaha da balaga ake ce ni wane ɗan wane sai ya ba wa kansa alfahari siffofi ya kawo larabci ya kawo luka ya haɗa kalmomi da kalamai ya kaddama ya akhara ya yi wannan ana ta sauraronsa ya yaba wa kansa ya yaba wa iyayensa ya yaba wa kakanninsa ya ce in kuna da wani mai fasaha ka ya tashi yi an gada da kyau wannan ma ya tashi yi wannan ma ya tashi wani ya tashi shi giya kawai ta burge shi ya aza ta a gaba ya siffarta ta ya siffarta ta ya siffarta ta ya ce in kuna da irin kwalban giya nawa ku kawo irin ta an gane abin da take nufi to haka idan suka taro da irin wannan haka suke yi dama za su tara abubuwa daga mai kawo rago mai kawo tunkiya mai kawo shanu mai kawo rakuri mai kawo rakumai wanda ya ci kasuwa a yau ya fi kowa fasaha shi za a fasa to haka za su taru da irin wannan yanayi a tashi a ƙarshen wanda suka ci gasa suka zo da abubuwa sababbi sun gagare masu sauraron su sun zo da abubuwa na burgewa sun a tara musu a musu a irin wannan yanayin Allah ta ya tura manzo sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani mai girma ya haɗa balaga da fasaha da kuma irin yarensu da kalmominsu da harufansu da suke ji da shi a daidai lokacin da suna gani ba kamar su ƙur'ani sai ya zo musu za ka ce in dai kun cika masu fasaha da balaga ba kamar ku ku gagari alƙur'ani mai girma ku kawo kwatankwacinsa irinsa daga bakar zuwa na fiye zubtatti ku kawo irinsa za a ba ku dama sun kasa ka ce to ba ku kaɗai ba ‘yan adam na duk duniya su haɗu da ku. ‘Yan kuka ‘yan adam sun yi kaɗan ku haɗa da aljani. Su zo muku su taimaka ƙulla ini ta ma'afin insu wal jinnu ala an ya to bi misli hadal qur'ani la ya to na bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhum zahira qur'ani gabaki da daga bakara na da su ba su iya ba ba su iya ba su iya ba to bari a rage muku yi ubangiji subhanahu wa ta'ala an rage muku zuwa surori guda goma daga surori ɗari da goma sha hudu an rage zuwa surori guda goma kuma ba ba iyakanta ba shi sai irin manya-manya kamar bakara ba ku ɗauka ko da gajerun sura daga alamkar kai ba zuwa nasi ku je ku yi shawara ku kawo ƙur'ani irin wannan ƙur'ani da irin wannan fasaha da larabci wanda ya kunshi al-ijazul lughawi الإعجاز الديني الإعجاز التشريعي الإعجاز التركيبي ده الإعجاز العلمي أشكلها وكهو إذن سدد ألم ترحيق ألم ترحيق مطواناتي في عشر سور مثله sun kasa sun kasa sun je sun yi ta tunanin ba za su iya ba ka ce to bari a rage mu sura ɗaya ku kawo irin ƙur'ani irin alƙur'ani mai girman sura guda ɗaya an ba su dama sun kasa Allah ta in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wannan cikin suratul baqara suratul baqara suratul madaniya sura ce madaniya ko ba haka ba Allah ya kawo a cikin sura madaniya dan saboda wannan challenging har yanzu yana nan kar ku dauka tun ana maka ana maka amar wannan magana da aka zo Madina wata kila za a samu wanda zai iya kawo Allah ta ke siba wanda zai iya kawo ko da Madina a na madina ma kawo musu tura ɗaya ko da tura ɗaya za ku kawo irin bakara da kamar ina a tsaye na kofar mai aya uku kuna ganewa ku kawo irin ƙur'ani a talakin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu idan ba za ku iya ba kuma ba za ku iya ba idan ba za ku iya ba jiya ku yi kokari ku yi try ba ku iya ba to a nan gaba ma ko yayan haƙuri ba za ku iya ba ko da ku ji tsoron Allah ku sallama ina ji kun gane abin da nake nufi da kyau to kaga wannan misali ne lokacin aka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin abinda mutanen su suke yi da da shi da fasaha da balaga a irin wannan ne aka tura annabi Musa da annabi Haruna a lokacin Fir'auna da jama'ansa lokacin da ana yayan sihiri abinda ba abinda ake ji da shi kamar sihiri wanda yake iyawa shine wanda yake da daraja yake da kima shine Fir'auna yana so ya hada annabi Musa da da da annabi Haruna su goga da masafan wancan zamanin a nuna gajiyar annabi Musa alaihi salam dan a watsa a ga cewa annabi Musa alaihi salam bai iya komai ba shine Fir'auna ya bada shi kansa bai ma wakilci ba yayi a matsayin sa na shugaba na wancan lokaci yana iya bada wakilci kaga zamanin mu na koyar da spokesman wanda yake magana a maimakon president ko ba ka ba ko masu magana a maimakon sa amma abin da aka ce president ne da kansa ya faɗa kaga yana da kima ya ce a kana ce wani ne on behalf yayi magana to fir'auna saboda wannan abu yana da muhimmanci bai ma sa wani bai ya sanar shine da kansa ce wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim yace fir'auna ne ya sanar cewa ya jama'a ku zo man na'am ya jama'a yake cewa ya jama'a na ba ku umarni ku watsa a doron ƙasa a misra ɗin nan ku tattara man duk wani masafi mai ilimi da ake ji da shi a zo da shi kaga bi kulli sahirin alim duk wani masafi ne mai ilimi ba kowane irin masa ba karamin wannan ba fitar na bukata ana bukata masu ƙarfi shahararru a dawo da su to Allah ta ce falamma ja'a as-saharatu akwai abin da ake ce da shi alhaz ana a cikin larabci sai an watse an ji an tattaro su shine faja'u ba'da ma jama'u an ji an kakulo su ko ta ina Fir'auna ya ce ai a dawo musu duk wani mai sihiri duk wani mai safi wanda ya yarda da kansa ya zo kuma an ba da isasshen lokaci kuma aka ce kowa ya tara duk iliminsa duk abin da yake ji da shi ya zo kuma a ranar yaushe a ranar da mutane za su taro ranar idi an gane da kyau kaga ce ranar idi rana ne da kowa yana gida daga ma'aikata ma ana ba su hutu wanda yana nesa ma zai bar abin da yake zai zo gida ya yi idi kaga ranar idi kowa yana gida kuma kowa a shirye ya ji menene sabon abin da zai faru zai je kalla saboda idi to irin wannan lokaci wannan ranar da za a ce kowa yana gida kowa ya a natsa yake a sa wannan shine date da za a taru a ciki gana abin da nake nufi waɗannan sahara ɗin nan malaman suka ce an tara su mutum ɗaya biyu uku dubu saba'in dubu saba'in na matsafa kuma kowa kowannen su shi ma ni ne ni ne ba kamar sa kowa yana ji da kansa a wannan lokaci a wannan rana da aka sa kuma yake wa ayyun sharar nasu duka qala maw'idukum yawmul zina wa ayyun sharar nasu duka bar da kala a cikin sura na yawmul zina kine ranar da za faɗa ranar da kowa yana yana ado kowa yana yana kwalliya kowa yana da yana sa kaya ne cikin ranar idi din kuma mutane su su fita a lokacin hantsi lokacin da rana ba ta yi zafi ba kaga rana ta yi zafi wata kila wani ba zai iya tsaya ba a bari lokacin hantsi rana tana cikin sanyi kowa zai iya dawo ko an yi sharar nasu to waɗannan masafa da sun tawo kowa ya zo yana ganin cewa ba kamar sa har ila yau fir'auna duk da wannan ya san cewa shine ya bada wannan shaida an amsa gayyata kuma ya san cewa shar'in da ya kafa shine aka aiki da shi manya-manyan masafan su da suka dawo amma duk da haka dai yana so ya nuna galaba ya nuna cewa lalle abin da ya sa a gaba na ya kunyatar da annabi Musa ina ba abu ne karami ba yake ku sani fa ko matsafa ko innan zaɓaɓɓu ne cikin zaɓaɓɓu ba ko ne karami masafi aka zo da shi ba ku sani in har kuka ci wannan gasa to abin da zan tanada muku na tukuci da sallama za ku yi mamaki duk garin masara sai kai wannan shi an gane abu da nan ke nufi suka ce da shi wani irin abu ne za ka ba mu yake ba banda abun duniya banda gulagulai da kayan sakawa da kuɗaɗe kuma duk ko inna za ku zama to idan na minal muqarrabin za ku zama to makusanta na na musamman dan bude muku ministry na musamman ku ne kawai a cikin ta ku zama to advisor nawa kuma ga abun da zan ba ku to mutane sun yi ta jin daɗi za a shiga a cikin wannan gasa da za a yi da annabi Musa alaihi salam su nuna nasu ya nuna nasu. Mutanen ‘yan gari gabaki ɗaya sun taho suna so su ga yaya abu yake. Annabi Musa alaihi salam kuma da Allah ta'ala ya faɗa ya ga taron ta yi taron. Matsafa sun zo kowa yana tsalle-tsalle yana gani yana wa kansa kirari ba kamar sa ba wannan annabi Musa da ya kalle su haka a matsayinsa na siffar bani Adam sai ya razana ya tsorata wa'annan duk a kaina ne kadai ne wai ka duba wani kaga idonka kaga wani ne yana san da san da san siffar bani Adam a aujata fi nafsihi khifatan Musa wannan khawf ne na bashari Allah ta'ala ta ce qulna la takhaf ya Musa karka razana karka ga idanuwansu na idanuwan banza kar ka ga jikinsu nan ba na komai ba innaka antal a'la kai ne na gaba kai ne wanda zaka ci wannan gasa to to kaga duk sun taru suna da hibaluhum suna da isiyuhum kamar da Allah ta faɗa sun zo da igiyoyinsu sun zo da sandunansu dan su nuna cewa su sun fi ƙarfin annabi Musa alaihi salam falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun annabi Musa dai kallace su ku fara ku jefa abin da za ku jefa ku yi abin da za ku yi ku yi ku riga ni farawa a wata aya wata sura suka ce qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqi qala alqu an gane da kyau sun ke ko kai za ka fara ko mu za mu fara ita aku ne ku fara shi ne abin da ana ya kawo mana shi a nan ɗin alqu ma antum mulqun sai suka jijjefa nasu ko wata in ya jefa sandansa za ta zama wata katuwar maciziya in ya jefi wannan igiyarsa ta zama wata maciziya babba mutane suna ta tsorata wannan ya faɗi akan wannan wannan miji za ta harbe ni za ta haɗe ni za ta yi wannan macizai kowa ya jefa nasa wajen duk filin an cika ni da macizai to kai musa in kana da irin sirrin da ya fi namu da zai sa sanda ko igiyar a wurga shi ya zama macizin ka nuna mana mu gani mu dai ka ga ku kana ganta ga sanda ku sai ki ta zama maciziya babba kana ganta ga sanda ga iya ku sai ka ta zama san kowa ya je bana to kai kana da kai irin namu mana ba kai kana kike kike ma ka iya ba kai irin namu duk sun yi ta yi suna so Allah ta dake falamma alqaw saharu a'yunan nasi suka sihirce idanuwan mutane wasarhabuhum sun saka tsoro a zukatan mutane mutane sai tsoro suke yi kowa sho wannan sandan nan ta zama irin wannan macije wai wai wai wai kowa yana haka Allah Allah kar ta zo min haka ne ana cikin wannan yanayi annabi Musa alaihi salam Allah ta ce wa auhayna ila Musa an alqi asfak to Musa kai ma daurin ka ton naka yazo kai ma ka jefa naka shi kan ba sanda ne ba shi da igiya ciki su kaga ibaduhum wa ifiyuhum kowanne nasa igiya da nasa wani duk abin da yake da shi ya fitar ya zubar annabi musa kuma nasa sanda ɗaya ne sai ya jefa ta wannan jefawa da ta yi sai ta zama ita mamaci zai babba irin taso ta ma girme naso ana gani nasu da ta tashi ne saboda girman ta sai ana gani nasu ko ba su zama kanana kanana wannan step number one kenan da ana ganin su gashi manya-manya ana ta tsoron su da ne musu ya zurgawa nasa sai sun sake nan ta kana ganin su kana kana kowace ta koma karamar makiziya babba ta zo an gane da kyau to kuma duk da haka ba wai ta tsaya nan ba ta bi tana haɗewa cakap cakap cakap cakap waɗannan gabaki ɗaya ta haɗe su gabaki ɗaya su min awwaliha ila akhiriha a cikin ta tana gama haɗewa ga baki ɗaya an gama waje ya zama empty ba komai a ciki Allah ya ce na Musa kama sandarka yaje ya kama ta mace da kuma ta koma sanda idan da take da kaf ya dafa ta ina mace zan ku suke ne ina igiyoyin ina wannan naku suke ne suna jikin wannan sanda kuma sanda bata gungura ba ba ta yi wani girma ba ba ta wannan kuma sandan ta da wajen sun zama iska ne kawai ga baki ɗaya ina ji kun gane abin da nake nufi to wannan abin da aka yi sa sai ya zamantowa annabi Musa alaihi salam wata da'wa wata nasara da ba taɓa tsammanin ta ba kuma nasarar ta zo masa ta hanyar abokin adawa ne babban abokin adawa fir'auna ya shirya masa wannan makirci dan saboda ya kunyatar da shi duk duniya ta watsa ta ga annabi Musa alaihi salam ya kasa saboda kanan gaba wanda zai saurare shi wannan shine target plan na fir'auna wannan kuma plan naki da yazo ya shirya wannan Musa da salam musiba ce babba amma a cikin bayyana ta kuma wani babban alkhairi ga Annabi Musa alaihi salam kun fahimta da kyau wannan ne yasa wannan ita kira wani lokaci abokin adawanka makiyinka zai tashi ya tsoratar da kai yayi plani ya tashi ya zurna dan kashe ka zan wannan naka zan wulakanta ka dan yi ma yake a shi abin da yake faɗa ɗin nan kawai da alama na cikin duku a ƙarshe in kai ka ji tsoron Allah kuma ka yi tawakkuli ga ubangiji ka subhanahu wataala alkhairi ne babba zai biyo maka bayan wannan abu duk waɗannan masafan da suka dawo da suka kalla wannan abu da idonsu sun tabbata cewa wannan abun da ya faru nan ba na mai sihiri matsafi bai isa yayi wannan ba dan saboda kowa yana siyasan kansa sai da yake ji da kansa yana gani ba wanda zai ci galaban sa da yaga an da sun ga an ci galaban su a wannan suka ce lalle wannan wanda ya ci galaban mu ba mutumi ne irin mu ba wannan kuma ba zai taba faruwa ba sai illa ga annabin Allah manzon Allah nan da nan da suka zo da tsafi kafirai mushrikai su da baki su sun bude suna ce qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun su suka fada mun yi imani da Allah ubangijin annabi Musa alaihi salam wanda ya tura su wanda muka ga wannan abu da idan mu a gaban a gaban zai faru kuna fahimta da kyau to shine anan duk Allah ta'ala ya jumlanta shi da cewa falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayubtilu da suka jefa nasa nan garin jiri ma ji tun bihi istihil ma innan anan ya zama mausula ai allazi ji tun bi astihil ma mausula ita ce mubtada astihil sai ya zama khabar nasa jumla ta kawara min mubtada wa khabar sai an sa waqafi kuna gane wanda ke ai allazi ji tun bihi istihil abinda kuka dawo innan sihiri ne to inna Allah sayyidu Allah kuma zai rusa shi, Allah zai warware shi. In dai sihiri ne kam, wanda ya dogara da Allah kuma ya kama Allah subhanahu wataala, sihiri sai ya wannan, sai mai sihiri sai ya ji kunya. Sihirin sai ya warwaro. In ka ga sihirin bai warwaro ba, to wanda an yi masa kuma wanda yana ganin ya tsorata ne ba shi da madogara zuwa ubangijin subhanahu wataala. Wanda ya kama Allah tabaraka wataala, yayi tahsinat mai kyau inna Allah sayyid an gane abin da nake nufi ma ji'tum bihi sihir wannan shine tafsirin da muka yi na cewa ma din nan mawsula ne mubtada asir khabar naka za mu iya ba da wani tafsiri daban da zama ma din nan istifhamiya an gane da kyau sai zama to ma'ana annabi Musa alaihi salam yake ga ku ma ji yanzu abinda kuka dawo da shi innan wannan shine sihirin ku yanzu abinda kuka dawo da shi wannan shine sihirin ku to ku sani fa inna Allah sayubtilu kuna ganewa to in muka fassara ta muka karanta ta akan cewa istifhamiyya ne to ba a tsayawa a kan cikin nan ana gane abin da nake nufi waɗannan abubuwan duk ina kawo mana su don saboda ku fahimci balagan alkur'ani mai girma kuma ku san waƙafi da ibtidai an yi mana su da hikima kuma suna ba da ma'ana kuna ganewa saboda in ka karanta ta ka nufi ma din mausula kamar qira'ar wasu da galiba wannan muna yi a cikin ado na da ana zuba waqafi to an tafi akan ma din nan mausula mubtada sai khabar ta ana tsayawa amma in ka tafi akan ma din nan istifhamiya ne to ba a tsayawa an gane da kyau qala musa falamma alqaw qala musa ma jitum bihi sir inna allaha sayyidu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin ku sani fa Allah ba zai taba jara aikin mabarnata mabarnaci ya zo da barna kuma ya ce wannan aikinsa ta ci gaba Allah ya yarda masa ba zai taɓa yiwa ba in ka ga mabarnaci ya zo ya yi abu a lokacin ya ji daɗinsa to an ba sa temporary ne an gane da kyau an ba sa ne saboda ko an ɗaga masa kafa ne saboda wata manufa Allah ta yi da saboda ya kama shi da laifi وأمليلهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون استدراجي ne Allah ta'ala yayi wannan shine abin da ake nufin istidraji kenan istidraji ma'anarsa shine kaga mutum yayi abin da bashi da kyau kuma ya ci nasara akai to cin nasara da zaka ga wani matsafi ko wani mai tsubbo zai yi ta kana gani ya canja ma gani ya mayar ma abu kaga a cikin wani wani abu daban ko ya ko ya aika maka wata cuta ta same ka wannan temporary ne Allah ta yi masa dan saboda ya ƙara masa laifi a kan laifin da yake yi shine ma'ana inna Allah la yuslihu amalan muslimin a gare ka kai musulmi kuma kar ka zama to kana da tsoron ire-iren waɗannan mutane an gane da kyau kada ka ji tsoro in ka ji tsoro to shine abubuwa suna za su same ka da wuri kuma za su ci galaba a kanka amma muddin ka dogara da ubangiji subhanahu wataala kan abin da Allah ta'ala ya baka shi kuma ka yi tafsirar daidai gwargwado to ka tabbata duk zafin abu zai tafiya barka. Inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin wa yushiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun. Allah ubangi subhanahu wa ta'ala wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi Allah ta'ala shine da hujjojinsa da hikmominsa yana tabbatar da gaskiya shine ma'ana Allah wuzwa da hikmominsa da kalmominsa da kudrarsa yana tabbatar da gaskiya walau karihal mujrimun ko da mujrimai sun ki ba su so ba ba su yadda ba na Allah shine zai ci nasara kuna gane wa jama'a da kyau Allah ta ce fa ma amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'aun za mu tsaya ne insha Allah sai darasi na gaba Allah ta ya taimaka mana abinda muka faɗa zaman su da Allah ta ba mu nada wanda akwai kuskure kuma Allah ya shafe mana shi sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi